من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata uku ga watan ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir da ke wannan unguwa tamu mai albarka unguwar hausawa dan fulani a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da biyu innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da biyu insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كنا فاعلين
نعم الله مدوكين سركي يتي لا يحزنهم الفزع الأكبر فرغتي مفي جرما لا يحزنهم بزي بكنتا مسريبا وتتلقاهم الملائكة ملائكوكما ذاس تربيس ذاس كربيس haza yau mukumin lazi kuntum tu'aduna mala'iku za su rinka gaya musu cewa wannan shine yinin da aka yi muku alkawarinsa don uwa idan ba a manta ba a jiya gabar ayar da muka tsaya a kanta shine faɗin allah maɗaukakin sarki da yake cewa haƙiƙa waɗanda duk alhusna ɗinsu a sa'ada ko aljanna ta gabata a wajenmu nasu to ula'ika an hamu ba aduna irin waɗannan mutane ababen nesantawa ne daga wuta la yasma'una hasisaha ba za su ji ko da ruri ko ƙarar wuta ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna sannan za su kasance dawwamammu a cikin abin da ransu yake so yake sha'awa sai Allah maɗaukakin sarki ce irin waɗannan mutane la ya humul faza'ul akbaru firgici mafi girma razani mafi girma la ya hum ba zai bakanta musu rai ba a wannan yini ba zai ɗimauta su ba ba zai kiɗima su ba wata talakahumul mala'ika sannan mala'iku za su rinka tarbarsu suna taransu sannan za su rinka gaya musu cewa haza yau mukumun lazi wannan shine wannan yinin naku allazi kuntum tu'aduna wanda ake muku alkawarinsa tun kuna duniya faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce la ya zunuhumul faza'u firgici mafi girma ba zai bakanta musu rai ba malamai sun yi maganganu mai ake nufi da alfaza'ul akbaru firgici mafi girma domin idan muka kalli yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo ayar ya ce alfaza'u firgici ko razani ko tsoro kuma ya ce al'akbaru mafi girma abinda mutum zai kawo a ransa shine duk wani firgici da mutum ya taɓa shiga duk wani razani da mutum ya taɓa jin labarinsa duk wani tsoro da mutum ya taɓa hikaitowa to firgicin waccan rana da Allah yake ba da labarinsa ya ɗara shi shi sa Allah ya kira shi firgici amma mafi girma ma'ana babu firgicin da yake sama da shi to shine sai malamai suka ce wanne irin firgici ne da Allah madaukakin sarki shi ya ambace shi da al-akbar mafi girma ko shakka babu wannan ba karamin firgici bane ko shakka babu wannan firgici ne da kowa ya kamata ya san shi domin ya guje shi domin Allah madaukakin sarki shine mafi girma amma sai ya kira wannan firgicin da mafi girma to sai malamai suka tattauna abinda ake nufi da alfaza'ul akbaru wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce shine almaut ita ce mutuwa ma'ana mutuwa ba za ta dumauta su ba mutuwa ba za ta firgita su ba saboda me saboda mala'iku za su rinka taransu su ne musu bushara suna kwantar musu da hankali suna lallamin su wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alfaza'ul akbar shine an-nafkhatu fi sur shine busa a cikin kaho lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho Allah maɗaukin sarki ce wa yau mai yunfaku fi suri sai ce fafazi'a man fi samawati wa man fil ardu a ranar da za a yi busa a cikin ƙaho wanda dukke cikin sammai da wanda dukke cikin ƙasa Allah maɗaukin sarki ce fafazi'a za su firgita za su razana za su dimauta to wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alfaza'ul akbaru wanda irin waɗancan bayi na Allah Allah maɗaukin sarki ce wannan firgici mai girma ɗin ba zai ɗimauta su ba to shi ne busa ta ƙaho da za a yi busa ta biyu kenan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da alfaza'ul akbaru shi ne lokacin da za a umarci mala'iku su tunkuɗa su iza ƙeyar wanda za a kai wutar jahannama ma'ana wanda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za su shiga wuta lokacin da allah maɗaukakin sarki zai ce a shigar da su wutar jahannama to lokacin da za a tinkuɗa su a sa su a gaba ana jan su to wannan lokaci shine alfaza'ul akbaru ma'ana firgicin da yake mafi girma wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da firgici mafi girma shine lokacin da za a kawo mutuwa a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi shela a ce ya ahlul janna ya ku 'yan aljanna khuludun bila mautin ku yi ta dawwama ku yi ta zama a cikin aljanna babu ku ba mutuwa an gama mutuwa sannan a kalli 'yan wuta a ce musu ya ahalan nari ya kuma abuta wuta khuludun bila mautin ku yi ta dawwama a cikin wuta ba ku ba mutuwa daga yanzu sai Allah madaukakin sarki ya sa ai wa mutuwa sura irin sura ta rago ko sura ta dabba sannan sai a samu wuka sai a yanka mutuwa to kaga babu sauran mutuwa kenan sai dawwama kawai duk wanda yake cikin wuta a lokacin ya shiga kenan duk wanda yake cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su ya shiga kenan to ko shakka babu shi ma wannan na ɗaya daga cikin ma'anar da malamai suke kawo a matsayin alfaza'ul akbaru firgici mafi girma razani mafi girma to idan muka kalla da yan uwa za ku ga duk abubuwan da muka ambata za su iya shiga ƙarƙashin alfaza'ul akbar da mutuwa da busa a cikin ƙaho da lokacin da za a tunkuɗa mutane a kai su wuta da kuma lokacin da za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna a yanka ta kowanne ɗaya daga cikinsu zai iya shiga cikin ƙarƙashin ma'anar alfaza'ul akbaru saboda haka alƙur'ani yakan kawo kalma guda ɗaya amma malamai su yanyana ta su fitar da ma'anoni mabambanta juna masu faɗi a cikinta kuma kowace ma'ana za ta shiga ƙarƙashin ayar ta zauna saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce la ya hazunuhumul faza'ul akbaru irin waɗancan mutane firgici mafi girma baya bakanta musu rai sai Allah maɗaukakin sarki ce wata talaqahumul mala'ika sannan mala'iku za su zo su rinka tarbar su suna welcoming din su suna sannunku da zuwa aminci ya tabbata a gare su wannan lokaci lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara 'yan aljanna za su shiga aljanna to a wannan lokaci mala'iku za su zo su rinka tarbarsu su ne musu maraba su ne musu lale wannan akwai daɗi ko shakka babu malamai suka ce duk mumini wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya cika da imani to zai sami irin tagomashin nan sau uku ma'ana zai sami tagomashin bishara da kwantar da hankali da mala'iku za su yi masa guri guda uku guri na farko shine lokacin da ya zo mutuwa duk mumini idan ya zo mutuwa a lokacin da mutum yake cikin gargara mala'iku za su zo su ne masa bushara suna cewa ka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa Allah maɗaukakin sarki maka alƙawarin aljanna ka kwantar da hankalinka duk mumini zai samu wannan Allah maɗaukakin sarki ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna Allah maɗaukakin sarki ce innal ladhina qalu haqiqa waɗanda suka ce rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu sannan suka daidaita sai Allah ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rinka sauka a wajensu lokacin da suka zo mutuwa me mala'iku za su rinka gaya musu za su rinka ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna sannan za su rinka yi musu bushara da aljannar da ake musu alkawari kun ga lokacin mutuwa kenan mala'iku za su rinka yi wa muminai bushara da aljanna lokacin da mumini zo mutuwa guri na biyu shine lokacin da mutum ya zo fitowa daga kabarinsa lokacin da ake fitowa daga kabari shi ma lokacin firgici ne lokacin razani ne a wannan lokaci shi ma Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su rinkaiwa muminai da mutanen kirki bushara dan a kwantar musu da hankali duk irin wannan ya shiga cikin alfazaul akbar firgici mafi girma to Allah madaukakin sarki zai sa a rinka musu bushara sai guri na uku shine lokacin da 'yan aljanna za su shiga aljanna a lokacin Allah maɗaukin sarki zai sa mala'iku a bakin gate gate a bakin ƙofa ƙofa ta aljanna duk lokacin da kika zo za ki shiga aljanna mala'iku za su washe musu za su washe miki fuska suna dariya suna murmushi suna ce miki sannunki da zuwa hajiya maraba gidanki ne aminci ya tabbata a gare ki bismillah zo ki shiga Allah ya samu daga ciki wannan shine abin da zai faru Allah maɗaukin sarki yace a Allah maɗaukin sarki ba mu labari cewa wasiƙan lazina taƙau rabbahum ilal jannati zumra hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidina Allah ce wasiqal ladina taqaw rabbahum za a kora za a tafi raka ittaqaw rabbahum wanda suka ji tsoron ubangijinsu ilal jannati zumra zuwa ga aljanna hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da suka je shiga aljannar wa futihat abwabuha aka bubbude musu kofofin aljanna duk kofofin aljanna za a bude su wa qala lahum khazanatuha sai masu gadi masu jiran aljanna su rinka ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku ya ku yan aljanna maraba da ku lale maraba da ku tsibtum kun tsarkaka fadakhuluha ku shiga cikin aljanna khalidina kuna masu dawwama Allah ya sama daga ciki to wannan shine abin da zai faru za a rinka musu lale maraba lale maraba to shi sa Allah madaukakin sarki yace la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu malaiku za su rinka tarbar yan aljanna sannan za su rinka gaya musu cewa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna wannan shine yininku da ake muku alƙawarinsa shine yininku da ake muku alƙawarinsa a duniya idan kuka ba Allah kuka bi dokokin da ya shimfiɗa ƙarƙashin annabin da ya turo to idan kuka mutu Allah maɗaukakin sarki zai ba ku aljanna muke gani wannan alƙawari ne bai tabbata ba muke gani kamar ba daidai bane kamar ba gaskiya bane to wannan shine yinin da Allah maɗaukakin sarki yake mana alƙawarinsa gashi nan ya tabbata wannan zai faru ga dukkanin wanda ya ba Allah maɗaukakin sarki ya yi haƙuri da sha'awa-sha'awan zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ce yau ma na tsawis sama'a a wannan yini ne kuma a wannan rana na tashin alkiyama na tsawis sama'a za mu nannaɗe sammai ka tsayi sijilli lil kutub kamar yadda littafi ko takarda take nannaɗe rubutun da ke cikinta idan aka yi rubutu a cikin takarda aka nannaɗe takardar sai ka samu rubutun ya nannaɗe a cikin takardar da aka nannaɗe ta to yadda ka san ake nannaɗe takarda haka Allah maɗaukakin sarki zai nannaɗe sama wasu malaman suka ce abin da ake nufi da asijil shine shi mai rubutun ma'ana za mu naɗe sama kamar yadda mai rubutu idan ya gama rubutu zai naɗe takarda yadda mai rubutu yake naɗe takarda to haka Allah maɗaukakin sarki zai naɗe wannan sama da muke kallo haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ita wannan samar da muke kallo Allah maɗaukakin sarki ya kira tashin alƙiyama za a naɗe ta sai a canza ta da wata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar da za a canza ƙasa wannan ƙasar da muke takawa Allah maɗaukakin sarki zai canza ta da wata ƙasa wacce ba ita ba a naɗe wannan ɗin a tafiyar da ita sannan was samawat ita ma sama za a canza ta da wata samar bayan an naɗe ta bai tambaya sai ya tambaya ce to ina wata ina rana ina taurari ina halittun sama duk haka Allah madaukakin sarki zai tarwatsa sai tafiyar da su shi sa a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza jibalu suwirat wa idza isharu utilat wa idza wuhushu hushirat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat wa idza maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat Allah maɗaukakin sarki ce idan sama'u idan shamsu kuwirat wannan ranar da muke kallo duk girman ranar Allah maɗaukakin sarki haka zai tafiyar da ita wa idan nujumun kadara taurari su ma haka Allah maɗaukakin sarki zai tarwatsa su wa idan jibalu suwirat duwatsu su ma za a tafiyar da su saboda haka duk halittun da suke cikin saman gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki haka zai tafiyar da su haka Allah maɗaukakin sarki zai tafiyar da su babu komai sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya nannaɗe samar shi ne wata aya take cewa wasu samawatu matsawiyatun biyamini sammai za su kasance ababen nannaɗewa da hannun daman Allah maɗaukakin sarki da daman Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah ya qabidu yawmal qiyamati al-ardina wa takunu as-samawatu biyaminihi Allah maɗaukakin sarki zai dimtsi zai riƙe ƙasashe guda bakwai ma'ana ƙasai guda bakwai sannan sai sammai su ma guda bakwai su kasance a damansa shine wasu samawatu matsawiyatun biyamini sammai za su kasance ababen nannaɗewa a daman Allah maɗaukakin sarki wanda ranar tashin alƙiyama kenan Allah maɗaukakin sarki ce yau mana tsawi sama'a a wannan yini ne za a nannaɗe sammai ka tsayi sijilli kamar yadda mai naɗe kamar yadda mai rubutu yake nannaɗe littafi ko rubutu ko takardar da ya rubutu a cikinta sai Allah maɗaukin sarki ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka farar da halitta farkon halitta to nu'iduhu haka zamu mai da ita yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara halittar mutane daga farko daga babu aka samar da mutum to idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi alƙiyamarsa bayan an sa mutane a cikin kabari sun riddige sun zama ƙasa to haka kuma Allah maɗaukakin sarki zai ƙara mai da su yadda suke kamar yadda ya samar da su karan fari shi ne kama ba da'ana a wala halƙin nu'iduhu kamar yadda muka farar da halitta farkon fari haka za mu mai da ita a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisi abdullahi dan abbas ya ce wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi a cikin mu ya mana wa'azi yana jan hankalinmu sai ya ce innakum mahshuruna ila Allah azza wa jalla hufatan uratan ghurlan kama bada'akum ta'uduna wa'dan alaina inna kunna fa'ilina abdullahi dan masud ya ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innakum haqiqa ku mahshuruna ila Allah jalla wa ala za a tashe ku ranar tashin alkiyama zuwa ga Allah madaukakin sarki dukkanin mu maza da mata manya da yara masu mulki da wanda ake mulka dukkanin mu gaba za a tashe mu zuwa ga Allah madaukakin sarki annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hufatan za a tashe mu hufatan babu takalma yadda ka zo duniya mutum ya zo duniya babu takalmi a kafarsa to haka zai fito daga kabari kafarsa ba takalmi uratan tsirara haihuwar uwar mutum haka mutum zai tashi yadda mutum ya zo duniya babu kaya a jikinsa haka mutum zai tashi babu wanda ya taɓa zuwa duniya akwai kaya a jikinsa to yadda kowa ya zo duniya haka idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kiyama ya ta tashi to haka kowa zai tashi daga kabarinsa gurlan mutane ba su da kaciya hatta mazaje da aka yi musu kaciya a lokacin kaciya ta kuma yadda take saboda bala'i sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kama bada'ana awwala khalqin kama yadda muka fara farkon halitta mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa ba takalmi babu kaya ba kaciya to ta'uduna haka nan za a ƙara mai da halitta ku idan Allah ya tashi kiyamarsa wa'adan alaina alƙawarin Allah maɗaukakin sarki ce alƙawari ne wannan a kanmu da muka ɗaukawa kanmu da kanmu in ji Allah maɗaukakin sarki ya ce inna kunna fa'ili ne tabbas haƙiƙa mu masu aikata haka ne lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar akwai na Aisha yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta a kusa da shi sai ta ce ya rasulullah annasu ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd yanzu ya rasulullah haka za a tashi a filin kiyama ga maza ga mata ga iyaye ga 'ya'yansu ga manya ga yara yanzuru ba'dhum ila ba'd sashin su yana kallon sashi wannan yana kallon wannan ba kaya a jikin tsirar haka za a tashi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta ya Aisha innal amra ashadd min zalik aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha ki sani al'amarin ya fa karfin wannan abin da kike tsammani ba lokaci bane da mutum zai tsaya ya ga wa yake kusa da shi ba namiji ne a kusa da ni mace ce a kusa da ni ba lokacin bane bala'i da masifa da tsananin da ke cikin wannan ranar ya wuce ma mutum ya tsaya tunanin wa yake kusa da shi shi kansa ma bai hankalinsa bai kwanta ya fahimci kansa da kansa ba balle ya fahimci ma wanda yake kusa da shi ya gane namiji ne ko mace da kai a jikinsa ko babu ba wannan zancen ake ba yanzu zance ake na tsirarar bala'i da masifa kawai a wannan rana haka annabi ya gana na Aisha yace al'amarin ya fi karfin haka to abin da ake nufi da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da zai dawo da mutane yadda aka halice su ba wai yadda mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa a matsayin jariri za a tashe shi a jariri ba a'a kowanne mutum zai tashi daga kabarinsa ne a irin halittar da ya rasu a irin surar da ya mutu a irin shekarun da ya mutu ina fata an fahimta ma'ana mutum ya rasu yana ɗan shekara 25 a duniya ko da bayan rasuwarsa ya kai an kai shekara dubu ɗaya kafin Allah ya tashi kiyama to idan Allah ya tashi kiyama a wannan shekarar nasa zai tashi ba wai zai kuma karamin yaro jariri bane kamar yadda aka halice shi shi ake nufi kama ba da ana'a ba haka bane ba haka bane kowa yadda yake a shekarunsa tsoho zai tashi a tsoho yaro zai tashi a yaro matashi zai tashi a matashi kaza zai tashi a kaza kowa yadda yake haka zai tashi ba abin da ake nufi mutum zai kuma halittarsa kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi daga cikin mahaifiyarsa yana dan jariri ba ba haka ake nufi ba amma abin da ayi take nufi shine yadda muka san Allah madaukakin sarki ya halicce mu daga babu ya kaddara mun zauna a cikin mahaifanmu wata tara sannan aka halicce mu to wannan zaman da muka yi bayan mun mutu kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara an samu a cikin kabari kabari ya cinye ƙasa ta cinye ko ina daga cikin naman mutum sai kasance babu abin da zai saura daga jikin mutum sai wani kashi a gadon bayansa da ake ce masa adamu zanab wannan kashin a gadon bayan mutum shi kadai ne kashin da yake saura a cikin mutum idan aka sa mutum a kabari amma komai sai ƙasa ta cinye shi komai sai ƙasa ta cinye shi yanzu yadda aka binne wani shekara biyar ko sai shekara shida inda zaki je ki tono kabarinsa sai dake ga ƙasa kawai duk yadda kike son sa maybe mahaifi ne maybe miji ne maybe dan uwa ne ina yake ya zama ƙasa ya zama ƙasa babu shi yanzu ya zama ƙasa kuma ke ma idan an saki haka zaki zama ni ma haka kowa haka duk wanda aka sashi a cikin kabari ƙasa haka za ta tuna mansa to idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamata shi wannan da ya zama ƙasa ya kenan to Allah zai ƙara dawo da shi yadda yake kuma shi din ne dai ba wani aka canza ba ba wani ne irinsa aka halitta ba a shi din ne dai shi da ya rasu aka sa shi a cikin kabarin shi Allah maɗaukakin sarki zai ƙara dawowa da shi gwaninta kenan ta Allah maɗaukakin sarki shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi kama ba da'ana awwal khalqin nu'iduhu sai Allah ya ce wa'adan alaina wannan abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na dawo da mutane bayan sun mutu wa'adan alaina alkawari ne da Allah madaukakin sarki ya ɗaukar wa kansa da kansa mun ko ce mun ko san cewa Allah madaukakin sarki baya saba alkawari Allah madaukakin sarki baya saba alkawari wa man aufa bi ahadihi min Allah wane ne yafi cika alkawarinsa sama da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce inna haƙiƙa mu kunna mun kasance fa'ili na masu aikata haka ne dole sai hakan ta faru ma'ana dole sai mun mutu dole kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu idan ya tashi kiyamarsa sai dai mutum kawai ya shirya amma duk yadda mutum yake gani zai aikata abin da ya aikata ya sani akwai lokacin da Allah zai ƙara dawo da shi wallahi sai Allah ya dawo da kai saboda haka duk abin da mutum zai aikata ya aikata yana sane ko lokacin da zai dawo kuma zai yi bayanin wannan abin da ya aikata dukkanin musulmi yi bayani sau da kowa sai ya shari'a cikin mu Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
نعم الله ما أكتن سركيتي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad haƙiƙa tabbas wallahi shi ne ma'anar walaƙad don laɗin rantsuwa take nufi suna ce mata lamul ƙasimi laɗin da take nuna rantsuwa ƙad kuma harafi ne na ƙarfafa magana kamar ki ce haƙiƙa tabbas to Allah ya ce walaƙad wallahi haƙiƙa katabna mun rubuta fi zaburi a cikin zabura min ba'di zikiri bayan ambato annal arda haƙiƙa ƙasa ya rifuha ibadiyar salihuna bayina nagartattu su za su gaje ta su za su gaje ƙasa Allah maɗaukakin sarki ce haƙiƙa tabbas katabna mun rubuta fi zaburi a cikin azzabur wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce azzabur ita ce dai zabura da Allah ya saukawa annabi Dawud alaihi salam ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a cikin zabura wasu daga cikin malamai kamar irin su sa'id bin jubair da wasu daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai da wanda suka zo bayan su suka ce abinda ake nufi da azzabur su ne dukkan littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar ma'ana al-kutubul munazzala su da littattafan da Allah ya saukar as-samawiya littattafan da Allah ya saukar daga sama su ne ita zabura din da aka saukar da annabi Dawud alaihi salam da at-taura da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Musa da injila da Allah maɗaukakin sarki ya saukawa da annabi Isa da alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya saukawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to mun rubuta a cikin littattafan nan gaba ɗayansu duka min ba'adi zikiri bayan ambato me ambato malamai suka ce shine bayan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara zai zai afku kuma ya rubuta a cikin lauhil mahfuz ma'ana bayan abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tsara shi zai faru daga farkon duniya zuwa ta shi ne kuma ya dawwana shi ya rubuta shi a cikin lauhil mafus Allah maɗaukakin sarki ya ce mun rubuta a cikin littattafan da muka saukawa da annabawanmu bayan abin da yake cikin lauhil mahfuz wanda shi yana nan a dawwane mai Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi ne annal arba hakika ƙasa da muke gani yarithuha ibadiyas salihuna wanda za su gaza ƙasa za su mulki ƙasa su ne ibadiyar salihuna bayina in ji Allah a salihuna nagartattu to sai malami suka ce me ake nufi da al'arba a nan wajen da Allah ya ce annal arba ita ƙasa to wata ƙasa ake nufi wasu daga cikin malami suka ce ana nufin ita wannan ƙasa duniyar da muke zaune a cikinta ita Allah maɗaukakin sarki yake nufi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara wanda za su mulki ƙasa za su gaji ƙasa za su samu tabbaci da tamci ne akan ƙasa su ne bayan Allah maɗaukakin sarki amma nagartattu don Allah maɗaukakin sarki sai da ya kawo a sai da ya kawo shar'i shi ne shar'in shine nagarta ma'ana sai nagartattun bayan Allah su ne za su samu wannan gado na ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata a, ayat daban wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minkum ko wa amilu wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati Allah ya ce Allah madaukakin sarki yayi alƙawari a, wa wanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki nagar- nagartacce mai Allah ya musu alƙawari shine la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai sanya su zamto halifofi a doron ƙasa Allah zai ba su tamkini a doron ƙasa Allah zai gadan musu da ƙasa shine abin da ayat take nufi shine la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda aka halifantar da wanda suka zo ka- kafin ku da kafin ku wasu ne a doron ƙasa suke mulki suke kaiwa da kuma wa a cikinta amma Allah madaukakin sarki yanzu ya tafiyar da su yanzu mu ne muke yi Allah madaukakin sarki ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum sannan Allah madaukakin sarki zai tabbatar musu da addinin sa da ya yarda musu su bi shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim Allah madaukakin sarki zai canza musu bayan tsoron da suke ciki amnan da aminci sharadin shine ya abuduna ni su bautata min wala yashriku da bi shay'a kada ta dan da komai ma'ana inda Allah ya ce annal arda yarithuha ibadiyas salihuna bayina nagartattu su ne su gaji kasa to Allah ya kaddara anan wanda za su gaji ƙasa su ne wanda suka yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a suka kaɗe tashi ba su haɗa shi da kowa ba ba su haɗa shi da kuma ba da kowa ba a wajen bauta wata ayar Allah maɗaukakin sarki na cewa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi ƙasa dai ta Allah ce ƙasa ta Allah ce kuma shi ke ba da gadanta shi ke gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al'ardu shine ardul janna ma'ana aljanna ake nufi da Allah ce annal arda yarithuha ƙasa masu cin gadanta su ne bayina nagartattu ma'ana kamar abin da Allah ke cewa shine haƙiƙa aljanna masu cin gadan aljanna wanda za su zauna a cikin aljanna su ne bayina nagartattu suka kawo faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathna al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' idan 'yan aljanna suka shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya samu daga ciki za su rinka cewa wa qalu alhamdulillah za su rinka cewa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki allazi wa qalu alhamdulillah allazi awrasana al-arda godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya gadan mana da ƙasa me suke nufi da ƙasa a lokacin ita ce aljanna da suke ciki shine awrasana al-arda natabawwa'u min aljannati gashin muna zaune a cikin aljanna haythu nashadi inda muka ga dama gidan mutum ne ɗakinsa ne gurbinsa ne mallakinsa ne sai inda ya ga dama zai yi idan an aljanna sun shiga aljanna za su rinka faɗin wannan maganganun godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya gadan mana da ƙasa gashi muna zaune a cikin aljanna muna kai komo da inda muka ga dama to wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al'ardu a nan wajen ardul janna ita ce ƙasar aljanna ba ƙasar duniya ba to ƙasar aljanna da ƙasar duniya dukkanin guda biyun fasarorin za su kunsha za su kunsa Allah madaukakin sarki ya ce ya rubuta a cikin littattafan da ya aiko annabawa da su haƙiƙa ƙasar duniya wanda suka ba Allah madaukakin sarki za su gaje ta sannan ƙasar aljanna wanda za su shiga cikinta su ne bayan Allah maɗaukakin sarki nagartattu saboda haka duk fassarorin guda biyu da malamai suka yi ma'anonin ayar za ta ƙunshe su ayoyin ayar za ta ɗauki ma'anarsu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ce inna fi haza haƙiƙa a cikin wannan haza abdamiru huna malamai suka ce yarji'u ila kitabillah yarji'u ila alquran ma'ana inna fi hadha haqiqa a cikin wannan alqur'ani da aka saukan maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la balagan akwai isarwa akwai kaiwa matuka liqaumin abidina ga mutanen da suke masu bauta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce lalle wanda littafi da muka saukan maka ya rasulullah to akwai isarwa a cikin sa duk abin da mutum yake nema na tsiransa a duniya da samun rabansa a lahira da kaiwa zuwa ga abin da yake bukata Allah madaukakin sarki aje shi a cikin alkur'ani Allah ya sa shi a cikin alkur'ani sai dai wanda bai sani ba bai sani ba amma idan mutum ya karanta alkur'ani ya bibi ma'anoninsa to zai ga duk abin da yake bukata na rayuwarsa ta duniya da abin da zai kai shi zuwa samun rabo a wajen Allah madaukakin sarki na tashin alkiyama akwai shi a cikin alkur'ani to to sai Allah madaukakin sarki ce da manzansa inna fi hadha haqiqa a cikin wannan alqur'anin la balagan akwai isarwa shine la kifaya akwai isarwa li qaumin abidina ga mutanen da suke masu bautar Allah madaukakin sarki masu ibada masu al'ibada aka ce al'ibada malamai suka ce ismun jami'un suna ne da yake gamamme li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu na duk an abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma yarda da shi min al aqwali wal af'ali na daga maganganu da mutane suke aikatawa ko kuma ayyukan da suke aikatawa na maganganu da suke faɗa ko kuma ayyukan da suke aikatawa az-zahira wal batina wanda suke a fili ko a ɓoye to wannan ita ce ibada to Allah madaukakin sarki yace wannan alqur'ani da Allah ya sauka da annabi akwai isarwa a cikin sa amma ga mutane masu ibada ga mutane masu kokarin komawa ga Allah madaukakin sarki wannan gaba sai ta nuna mana cewa ashe wanda alqur'ani ya fi musu tasiri wanda alqur'ani ya fi aiki a kansu wanda suka fi jin alqur'ani su ji zuciyarsu tana raurawa zuciyarsu a ta kasa nutsuwa zuciyarsu ta shiga cikin wani hali saboda sun ji abin da ba daidai wanda suke aikatawa su gyara su ne wanda suke bautawa Allah madaukakin sarki sosai duk mutumin da yake bautar Allah madaukakin sarki yadda ya kamata to Qur'ani ya fi masa tasiri amma duk mutumin da yayi nesa ku duba ku gani ko da a cikin mutane mutumin da babu ruwansa da bautar Allah madaukakin sarki wani lokacin ma idan ana masa wa'azi sai sai ku ga hankalinsa ya tashi eh sai ku ga hankalinsa ya tashi ma'ana baya so baya baya bukata baya bukata kwata-kwata wani duk inda ake wa'azi idan aka kunna wa'azi ma wajen tashi yake akwai wanda ko wa'azi irin wanda wa'azin da ake sakowa a rediyo wallahi in dai an kunna zai tashi ba wajen sai ku ba ku da aiki sai sai jin wa'azi da Allah kawai sai ya tashi ya tafi to kun ga wannan yayi nisa da Allah madaukakin sarki to amma duk mutumin da kuka ga ya lazimci sallah akan lokacinta ya lazimci azumin nafilfili da na farilla ya kiyaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki daidai gwargwado ya kiyaye haƙƙin ƴan uwansu mutane daidai gwargwado ibada kenan to za ku samu ƙur'ani ne masa tasiri irin su ne idan idan ana karanta musu ayoyin alƙur'ani sai ku ga sai ku ga zuciyarsu ta kare idanunsu na fitar da hawaye sune inna fi hadha la balagan liqaumin abidina alƙur'ani yana da alaƙa tasirin yana da alaƙa da masu bin Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata Allah maɗaukakin sarki cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah ba mu aiko ka ba ya kai wannan annabi mai girma illa face dan ka kasance rahmatan lil alamin rahama ne jin kai ne ga halittu gaba daya sallallahu alaihi wasallam haka Allah maɗaukakin sarki ya masa wannan take ya masa wannan kambe cewa bai aiko shi ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dan annabi ya kasance rahama ne ga duniyar dukanta in aka ce al'alamina ya shafi duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba dan malami suka ce al'alam kullu ma siwalla duk abin da ba Allah ba to sunansa alam to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne ga dukkanin halittu gaba daya duka da mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi da halittun cikin ruwa da bishiyoyi da tsirrai da masu motsi da wanda ba sa motsi gaba ɗayansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne a gare su sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah madaukakin sarki ya kira ya kira shi karara a wata ayar cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haka Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce laƙadi ja kuma rasulun wani irin manzo mai girma mai matsayi mai martaba mai kima ya zo muku azizun alaihi ma'anittu duk abin da zai zamto mai wahala ne a gare ku yana wa annabi kunci annabi baya san sa duk abin da zai zamto yana mana wahala to annabi baya san sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce harisun alaikum mai matukar kwaɗayi ne a gare ku bil mu'minina shi annabi game da muminai ra'ufun mai tausayi ne rahimun kuma mai jin kai ne haka Allah madaukakin sarki ya kira shi kirki wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama ce daga Allah madaukakin sarki da ya akanka linta lahum sai kake tausasa wa sahabban da kake tare da su mutanen da kake tare da su Allah ce walau kunta faddan ghalizan da ka kasance mai kaushi mai mummunan mu'amala lam fabbu min hawlika da kowa ya fashe daga inda kake da kowa ba zai zo inda annabi yake ba amma kowa kokari yake zo inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne ga mutane wannan ayar malamai suka ce tana kunshe da abubuwa da yawa abu na farko shine isbatu risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu na farko tana tabbatar da manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda mushrikai suke inkari cewa annabi ba manzo bane mawaki ne mai motsin ka ne ma'ana taɓaɓɓe ne boka ne kaza ne haka suke gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce ai abin da yake karanta a matsayin alƙur'ani ya ce musu wahayi ne ai aljanu ne suka taɓa shi suke gaya masa yake gaya mutane wasu suka ce a'a ai bokanci ne wani suka ce ai waka ce to dan Allah ya kore waɗancan munanan miyagun maganganun su sai Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu turo ka ba kun ga akwai in aka ce ba mu turo ka ba akwai mai turowa akwai wanda aka turo akwai kuma abin da aka turo shi da shi haka ne ko ba haka bane akwai ar-risalatu akwai al-mursalu akwai al-mursilu akwai ar-risala shine shi sakon akwai al-mursil wanda ya turo shine Allah madaukakin sarki akwai al-mursal wanda aka turo shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ya tabbatar da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzansa ne dan sakonsa ne suke turo shi wancan maganganu da mushrikan maka suke faɗa shirme ne irin nan su kuma Allah madaukakin sarki zai kama su akan ta wa ma arsalnaka tabbatar da manzancinsa abu na biyu shine shumuliyati risalatihi shine gamewar manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ce ba mu aiko ka ba sai dan ka kasance rahama ga duniya gaba daya ashe annabi an aiko shi ne ga duniya duka dan ka'ida yadda Allah madaukakin sarki yake aiko da manzanni shine kowanne manzo Allah na aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa kadai wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi ka ila qaumihi khassa annabi yace a cikin hadisin bukhari da muslim kowanne annabi idan Allah ya turo shi sai ya aiko shi zuwa ga mutanensa su su kadai shi sa sai ku an ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalina wa ila adin akhahum huda annabi huda an aiko shi ne zuwa ga adawa kadai wa ila samuda akhahum saliha annabi salihu an aiko shi ne zuwa ga samudawa kadai wa ila madyana akhahum shu'aiba annabi shu'aibu an aiko shi ne zuwa ga mutanen madyana kowanne annabi ana aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa wani dan rukuni na mutanensa amma sai annabi ya ce ni wa awabu istu ila nasi amma ko kafa ni kuma sai Allah madaukakin sarki ya turo ni zuwa ga duniya gaba daya gaba daya shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadira ba ma aiko ka ba sai duka dukkanin mutane gaba daya bashiran dan ka kasance mai bishara wa nadiran kuma ka kasance mai gargadi saboda haka manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sha bamban da manzancin kowanne irin manzo da Allah ya aiko shi shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi ce Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar wanda bai ba wani annabin kafina ba to daga ciki akwai aiko shi zuwa ga duniya gaba daya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ku sani yadda aka aiko shi zuwa ga mutane to annabi ne kuma zuwa ga aljanu duk aljanin da bai ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba Allah madaukakin sarki zai kama shi zai tume shi kuma zai sa shi a wutar ranar tashin alkiyama saboda shi annabi risalarsa ba iya mutane ba iya mutane ne kaɗai ba har aljanu har aljanu kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina annaba annabin mutane ne annabin aljanu ne sallallahu alaihi wasallam sannan shi akan kansa kuma rahama ne sallallahu alaihi wasallam shi sa lokacin da aka yakin uhudu an yakin uhudu sai mashirikai suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rotse kun san abin da ya fara a yakin uhudu an fasa wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai an karya masa haƙori sallallahu alaihi wasallam jini ya zuba daga jikinsa tun daga kansa har tafin kafansa annabi aka yi wannan fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan an dallafa sai wasu daga cikin sabai suke cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah me zai hana kai musu mummunar addu'a me zai hana udwa alal mushrikin kai wa mushrikai addu'a sakamakon wannan abin da suke maka kun san abin da annabi ya ce musu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inni lam uba'af la'anan wa inna ma bu'ithu rahma yace idan na tsine musu albarka aini Allah madaukakin sarki bai turo ni mai yawan tsine mai yawan tsine ne nuwa ba duk wanda ku ji bini bini ta ce Allah tsinewa ne Allah tsinewa ne ko mai la'anta ƴaƴanta to wannan ba ta cikin masu koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ita ba annabi dan annabi ya ce shi ba aiko shi mai tsine tsine ba yace fa inda ma bu'istu rahmani an turo an turo ne a matsayin rahama sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da ya je ta'if yana gani garin yan uwansa ne danginsa ne je dan ya samu sauki akan cutawar da mutanen maka suke masa sai suka tara wawaye su suka biyo annabi da dutse kamar yadda kuka ga idan aka kama barawo da ana masa abiyo shi ana ana jifansa haka suka biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana jifan annabi da shi da maulansa zai bin harisa Allah ƙara masa yarda ana jifan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma suka faffasa wa annabi kai sai da jini ya fita daga jikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi ya je ya samu wani waje ya zauna a wata yar gona karkashin wata bishiya yana hutawa yana mai da numfashi sallallahu alaihi wa sallam sai ga mala'ikan duwatsu ya sauka mala'ika daga Allah madaukakin sarki yace Allah ne ya aiko ni in ce yana gaishe ka me kake bukata a yau da waɗannan mutanen idan ka so wannan duwatsun da suka kewaye garuruwan sai a ɗasu gaba ɗaya tsakiya a matse su a fashe su gaba ɗaya su mutu sai annabi ce a'a kada a yi musu haka ina fata ƙarƙashin su zurriya su ko su ba su musulunta ba Allah ya fitar da wanda za su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ba za su yi shirka da shi ba wata irin zuciya kenan rahama kenan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi mai jin kai ne ga manya tsofaffi mai jin kai ne ga ƙanana saboda jin an annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe hatta a sallah yace idan mutum zai sallah da mutane kada ya ja musu dogo sura yace fa inna fihi mudha'if was-saqim wal dhal hada yace saboda a cikin mutanen nan ba za a rasa babba ba ba za a rasa mara lafiya ba za a rasa mai wata bukatar ba saboda jin kai yace ai a hankali annabi ya sha shiga cikin sallah da niyyar zai dogon karatu sai ji iyaye mata wata ta zo da ɗan jaririnta a baya tana sallah a bayan annabi sai ji tana kuka ɗanta yana kuka sai ya tausaya mata ya san irin jin kan da ke tsakanin uwa da ɗanta sai ya gajarta sallah ya fara dogon karatun dan ta samu ta kula da ɗanta saboda jin kai nasa sallallahu alaihi wa sallam annabi yakan ɗauki yaro ya masa doki ya ɗauko shi ma ya ɗauko ta yarinya shigo da ita cikin masallaci daga cikin jikokinsa ya yi sallah da ita in yana cikin sallah ‘ya'yansa su gangaro su zo sau kan gadon bayansa rahama ne shi ga yara rahama ne shi ga manya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta kafare rahama ne gare su malamai suka ce ta kafare dan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan za a yaƙi kafare ya hana a kashe mata ya ce kada a kashe mata kada a kashe ƙananan yara kada a kashe tsoho tsoho wanda ba zai iya yaƙi ba kai ba ma wannan ba hatta rahibi fada wanda yake bauta a cikin cocin sa kada a je a shiga a kashe shi annabi ya hana rahama sallallahu alaihi wasallam yace idan aka kashe mutum kada a daddatsa kada a daddatsa namun jikinsa shi sa kun ga waɗannan ƴan ta'addar masu zuwa su kama mata da ƙananan yara da manyan tsofi su kashe kowa da kowa ba su da alaka da musulunci wallahi wallahi ba su da alaka da musulunci wannan ƴan ta'addan da suke ta'addanci wa musulmi ƴan uwansu ko kuma da sunan musulmi ne ku duba abin da ya faru kwanakin baya wasu daga cikin 'yan tijjaniya sun je maulidi sun dawo aka tara mota mota ce bos aka tare ta haka aka rufe ta gaba ɗaya aka sa mata wuta gashi an zagaye ta da bindiga kuma ga wuta a ciki tana ci mutanen ciki suna ji suna gani haka suka rinka konewa dan Allah wannan ina ruwansa me ya alaka da musulunci wannan babu musulunci yayi gabas shi kuma yayi yamma ba shi da alaka da musulunci dan annabin musuluncin annabin musuluncin cewa idan mutum ma ya buya a cikin cocin sai yana bauta kada a je a kashe shi dan shi ba yaki yake ba me ruwan mace a ciki da za a kashe mace me ruwan karamin yaro jariri irin waɗannan yan ta'addan an haifa dan jariri dan jariri mace ta haifa dan jariri a cikin wanda suka kama ki da nafas nan an ɗauki jaririn an cillawa kare ya cinye to wannan me alaƙa da musulunci ba su da alaƙa da musulunci wallahi ta kusa ko ta nesa ba su da alaƙa da musulunci saboda haka su dai suka san irin abin da suke yi a can Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne hatta ga kafirai kai rahama ne hatta ga dabbobi wata rana ƴan uwana masu albarka wani raƙumi wani raƙumi ya kwa- ya kwato daga wajen iyayen gidansa ya hauka sai irin abin nan da dabbobi suke na hauka duk wanda ya gani sai ya buge shi da raƙumin ne to bai to ko ina ba sai wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi raƙumi hadisi ne ingantacce yana zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafa tozonsa sai raƙumin nan ya sauka daga fushinsa sai ya zauna sai annabi ya dan kara kansa kusa da wannan raƙumin sai ya ce ina masu raƙumin nan aje a kira mun shi aka je aka kira mai raƙumin sai ya ce ya zo ya bani labari shi raƙumin ya zo ya ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam ya ce kun karar masa da ƙuruciyarsa kun kuna ta ɗora masa kaya kuna ta wahalar da shi kuna ta yi masa duk abin da za ku yi masa yanzu kuma ya tsufa kun ce kuma za ku yanka shi ya ce wanda ba ku yi masa adalci ba ku rabu da shi ya ce ku ji tsoron Allah akan dabba ku kurin kula da ita raƙumi ya san annabi rahama ne ya zafa masa ƙara sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wata tsuntsuwa ta yi kwanci ne ai an ɗauki mata wannan ya'yan nata tana ta kewa da kuma wa annabi ya ce wa ya ɗauki ya'yan wannan tsuntsuwar aka ce sabi wanda ya ce zai dawo mata da kayanta saboda jin kai nasa sallallahu alaihi wasallam hatta bishiyoyi tsirrai annabi rahama ne a gare su annabi ya ce duk mutumin da ya shuka bishiya tsuntsu ya ci ko mutum ya ya ko mutum ya zo ya zo a ƙarƙashin bishiyar ya sha inuwa sai Allah madaukakin sarki ya baka lada ya baki lada ke da kika shuka wannan bishiyar annabi rahama ne hatta ga tsirrai sallallahu alaihi wasallam sannan rahamar shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita kanta rahama ce dan shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sauki ce gaba ɗayanta shari'ar annabi Musa annabi Isa da annabawan da suka gabata akwai tsanance tsanance a cikin su dan daga cikin abin da annabi ya zo shine wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi akwai wahalce wahalce da kukume kukume da ke cikin sauran sharwa'i to annabi ya zo duk dan ya janye mana waɗannan abubuwan sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne gaba ɗayansa siffa ce ta lazima sifa ce ta lazima rahama Allah maɗaukin sarki ce ba mu aiko ku ba sai dan ka kasance rahama ne kai ga mutane gaba ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ce na'am to ba mun mutum ku kuma ƙara sauran nan saboda so nake mu kai ƙarshe
فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
na'am إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين na'am قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
na'am Allah maɗaukakin sarki ce kul ka gaya musu ya rasulullah inna ma yuha ilayya kadai sani dai abinda ake min wahayinsa annama ilahukum cewa haƙiƙa abin bautarku ilahu wahid abin bauta ne guda ɗaya fa hal antum muslimuna ba za ku miƙa wuya ba ba za ku sallama al'amurinku ga Allah maɗaukakin sarki ba fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ƙi sallama al'amurinku ga Allah maɗaukakin sarki fa qul ka gaya musu ya rasulullah azantukum ala sawa' ina sanar da ku daidai wa daida ai a'lamtukum ala sawa ina sanar da ku daidai wa daida akan ba ni babu ku yanzu yaƙi ne tsakanina da ku shine azantukum ala sawa wa in adari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ban sani ba a qaribun a kusa yake an ba'idun ko a nisa yake ma tu aduna abinda ake muku alƙawarin sa abinda ake muku alƙawari na zai same ku na azaba da ukuba annabi ya ce ban sani ba Allah madaukakin sarki kaɗai ya sani shin a kusa yake ko kuma a nesa abin da ake nufi da hukuma anan shine yaƙi da za su shiga Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabin nasara da sabansa akan su su karkashe su dan ukuba irin ukubar da aka yi wa annabawan ah, mutanen annabawan baya na halakarwa ko da iska ko da ruwa ko da wani abu wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya dauke mata irin wannan ukubar ba za ya ukuba ta halakar da mutane gaba ɗaya ba to amma dai ukuba jefi jefi daga nan zuwa can Allah madaukakin sarki zai saukar da ita to ukubar da annabi yake nufi shine su shiga yaƙi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa Allah ya dora su akan kafirai su karkashe su annabi ya ce musu to ukubar da Allah ya muku alƙawarin ta ban sani ba tana nan kusa ne za ta same ku an ba'idin ko kuma tana nesa innahu ya'lamul jahara shi Allah madaukakin sarki shine yake sanin abin da ake bayyanawa min alqawli na zantuttuka da ake yi wa ya'lamu ma taktumuna kuma shi yake sanin abin da kuke boyewa na zantuttukan ku yace wa in adari ban sani ba la'allahu fitnakum la'allahu fitnatul lakum ban sani ba mai yiwa wannan jinkirin da aka yi muku na jinkirta muku azabar ba a kawo muku ita da wuri ba mai yiwa fitina ce akan ku mai yiwa wata jarrabawar ce Allah madaukakin sarki yake muku don ku ƙara ɗaukar kayan zunubi don ya kama ku da yawa aw mata'un wa mata'un ilahin ko kuma wani jin daɗi ne zuwa wani lokaci Allah madaukakin sarki ya baku ne ku dan more ku dan ji daɗi kafin Allah madaukakin sarki ya kama ku qala rabbi hukum bil haqq Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wata a wata qira'ar Allah madaukakin sarki ce ta zo da lafazin qur rabbi hukum bil haqq maimakon qala wannan kuma qira'a hafs qira'a qira'a hafs ko kuma riwayar hafs ta zo ne da qala rabbi hukum bil haqq qala rabbi hukum sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace uhkum bil haqq kai hukunci tsakaninmu da gaskiya ya ubangiji wa rabbuna rahmanu Ubangijinmu shi ne Ar-Rahmanu, mai rahama, Al-Musta'anu, wanda ake neman taimakonsa, alama ta sifuna game da abin da kuke wassafa shi na shirkoki da kuke wa Allah maɗaukakin sarki na jingina masa abin da ba shi kenan ba. Wannan ita ce ƙarshen wannan sura ta al'ambiya'i abubuwan da duk muka karanta a cikinta na fa'idodi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da su. Duk abin da muka yi kuskure a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. insha Allah ta'ala idan Allah ke barana asabar zamu shiga farkon suratul hajj Allah madaukakin sarki ya bamu iko ya bamu dama da kuma fahimtar da mu daidai ya bamu ikon aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh